الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar juma'a shida ga watan zulhijja shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha uku lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih katin darasi na yau ba laifi 'yan tambayoyi sukan iya gabata نعم wai tambayar ɗan uwa shine dangane da kame baki a ranar idi na layya cewa ba za ka ci ba za ka sha sai an dawo daga idi shin yana da asali a cikin karantarwa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam amsa ita ce kwarai da gaske daina ci da sha lokacin da aka wayi gari a ranar wato idi wanda yake na layya har sai an kai lokacin da aka gama sallar idi wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda anas dan malik Allah ya kara masa yadda ya rawaito mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a idi na azumi kafin ya je masallaci manzon Allah yana tauna dabino wannan dabino kuma manzon Allah yana cin shi wato mara idan aka ce mara a Hausa shine a larabci ake kiran shi da witr abinda ba shi da wari an gane ko manzon Allah yana cin uku ko biyar ko bakwai wannan kenan a idi na azumi ana sai ya ce a idi na layya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya cin wani abu sai ya dawo daga idi kuma yana ci daga naman layyarsa to don haka shi wannan kame baki sunan shi azumi amma a yare wanda yake na larabci amma a shar'ance ya sha bamban dangane da azumi wanda aka sani saboda shi in aka ce azumi a larabci in aka ce a saum wato shine al'imsaku a nishai kamewa gabarin wani abu in ma ci da sha ko zance ko kuma kamewa game da dutse shine ake kira da asawun a larabci mutumin da ya daina ci ya daina sha wannan za a iya kiran shi asayin an gane ko mai yajin cin abinci za ka iya ce masa asayin amma a harshen larabci ba a shirance ba a shar'ance yajin cin abinci ba azumi ba ne ba ibada wuce ba don haka shi wannan na ranar idin layya wanda ya kame bakinsa za ka iya kiran shi asa'im bambancin shi da azumi kaga shi ci da sha ne aka hana shi aka aka nuna masa cewa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ya ci kar ya sha sai an dawo daga idi to kusantar iyalin shi ba kaga inda suka sha bamban da azumi shi in azumi ne baka ci baka sha baka kusantar iyali tun daga ketowa alfijir sai rana ta fada an gane don haka kenan hausawa ma suke ce masa wato wai dan gajeren azumi tun da lokacin nasa ba mai tsawo ne ba to don haka dai a takaice dai sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar layya kar mutum kar mutum ya ci ya sha wato sai an dawo daga idi kuma in har so samu ne ya yi layya ya fara ci daga naman layyarsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke haka na'am wannan yaron da musu magana na'am wai mutumin da kullum yana kan wato bulaburu tsawon rayuwar shi mafi yawan rayuwarsa dai kawai a cikin bulaguro take shin kawai kullum kasar zai yi ta yi ko kuma cika sallah zai yi idan mutum ya kasance a kullum cikin bulaguro yake iya abin da yake kanshi shine kasarin sallah an gane ko wannan shine iya abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya rangwamta masa yanzu misali kamar wanda yake direba musamman direba ko wanda yake na mota ko na jirgin sama ko na jirgin ruwa wanda galibi kawai kullum cikin bulaguro yake to wannan iya abin da yake sunna a kan shi wato shine yin kasarin sallah duk da cewa wasu malamai sun tafi akan yin kasarin sallah wajibi ne an gane ko dole ne in kana cikin tafiya tafiyar da za a iya kiranta bulaguro a al'adance to dole ne sallah ne raka a hudu ka dawo da ita ta zama biyu tare da cewa jumhurin malamai su iya abin da suka tafi kasarun sallah wato rangwame ne na ubangiji subhanahu wata'ala kuma haka aka fi so kai kasar tare da halaccin mutum ya cika kamar yadda aka samu usman allah ya kara masa yadda wato na cikawa hakanan aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma alqawlu bil wujub aqrab domin akwai dalilai waɗanda suke tabbatar da yin kasar sallah wajibi don haka kenan a takaice wannan kasancewar mafi yawan rayuwarka a cikin bulaguro take baya nuna cewa akwai wata illa tare da kai wannan kasar sallah shine a iya abin da yake kanka daɗin fa'ida a nan mutumin da kullum duk ran juma'a yana kan hanyar bulaguro tare da cewa abu ne sananne daga mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama sallar juma'a ta sauka ga matafiyi Allah bai ɗora masa ba wajabcin zuwa juma'a in ya je yayi zai samu ladan da ake samu na sallar juma'a kuma ta tsaya masa matsayin azhar don haka shi ma ba illa ba ne ba aibi ba ne a kansa don kasancewar a kullum ran juma'a yana cikin halin bulaguro cewa baya samun yin sallar juma'a an gane ko yin wannan azahar shine iya abin da Allah ya dora masa maimakon ita sallar juma'a domin yana kan halin bulaguro
na'am
wai ka bi limamin da baya zaman hutu jalsatul istiraha wanda zaman hutu na kasancewa a raka'a ta farko da raka'a ta uku a sallah mai raka'a hudu ko kuma a raka'a ta farko a sallah mai raka'a biyu da sallah mai raka'a uku kamar magarba wanda in ka ɗago daga sujada ta biyu ba za ka tashi ka meke tsaye sai ka koma ka zauna daren dakan irin zaman da kake yi domin yin tafiya ka limke kafarka ka zauna a kanta ka kafa kafarka ta dama sannan kuma ka tashi ka leke wai in ka bi limamin da baya wannan zama kai ka yi kwarai da gaske yi za ka yi dan liman ya bar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nuna cewa tunda ya bar imamu sai su bari misali ana ka bi limamin da baya du'a'ul istifta sai a ce kai ba za ka yi ba ko ka bi limamin da baya yin waɗannan addu'o'i a ƙarshen tahiya sai a ce kai ba za ka yi ba duk da cewa matsalar in ya salamce dole ka salamce domin shine cikar koyi da liman misalinmu na biyu shine idan ka bi limamin da baya dora hannun dama akan na hagun ya dora akan kirjinsa sai a ce kai ma cikin hannu za ka yi irin yadda ya saki don haka dan liman baya aikata wata sunna daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nuna cewa mamu ba zai yi ba an gane ko wannan zama yin shi za ka yi zama ne wanda yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisi na cikin sahihul bukhari sannan kuma yana cikin sunan tirmidhi wannan hadisi an same shi ta hanyar malik ibn al-huwairis da kuma hadisin abu humai da as-sa'idi Allah ya kara masa yadda wanda a cikin jama'a goma na cikin jama'a ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da mutum goma an gane ko ko kuma mu ce mutum goma kamar yadda yake cikin riwayar ya ce da su gaba ɗayanku na fi ku sanin yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake sallah suka ce yaya za ka faɗi haka alhali ba ka fi mu ba daɗewa a wajen abutar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma ka ce ka fi mu sanin yadda yake sallah ya ce ƙwarai da gaske suka ce da shi to ga wuri ga mai doki inu gani ya kabbara sallah tun daga farko har zuwa ta kamar yadda yake cikin riwaya a raka'a ta farko da ya dago daga sujada ta biyu bai tashi bai yake sai ya zauna an gane ko bayan ya zauna sannan ya tashi ya meke da a gama sallah gaba ɗayansu suka jinjina masa suka ce wallahi yanda ka yi haka manzon allah sallallahu alaihi wasallama yake ba rage ba da don haka zaman hutu suna ce tabbatacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka ma Sheikh Nasir Albani a cikin littafinsa mai suna aslu sifati salatin nabi wanda yana fitowa mujalladi uku a nan ya yi bayanin duk hadisin da ya zo a kan cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan ya ɗago daga sujada ta biyu a raka'a ta farko ko a ta uku na mekewa tsaye cak tankar an halba kibiya wannan ba ɗaya wanda ya inganta iya abin da ya tabbata wannan zama na hutu don haka a takaice in limami baya zaman hutu to baya nuna cewa kai ma mu ba za ka yi ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka ta'ala muna da cikin kitabul hajj mun tsaya ƙarshen wato babi na 130 daidai kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 30 na 131 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الفتيا على الدابة عند الجمرة قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني إمام دار الهجرة عن ابن شهاب هو الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو يعني بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فهلكت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي هو يحيى بن سعيد ابن أبان الأموي قال حدثنا ابن جريج هو المكي قال حدثني حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال كنت أحسب أن كذا قبل كذا حلقت قبل أن أنهر نهرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج قال حدثنا إسحاق وابن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث تابعه معمر وابن راشد الأزدي عن الزهري al'imamu bukhari Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da wato yin fatawa akan abun hawa sawa'an raƙumi ne ko doki ne ko jaki ne ko ma wani abun hawa wanda yake na daban na zamani inda jamra wato a wurin jamra jamra kamar yadda bayani ya gabata asali an ciro shi ne daga aljimar in aka ce aljimar shine alhijarus sigara an gane ko al'ahajarus sagira ma'ana kankanan duwatsu su ne ake kira da wato aljimar wannan wasu ramuka ne guda uku wanda suke nan mina wanda aka shar'anta mana jifansu ga dukkan mai hajji a wasu kwanuka waɗanda suke keɓantattu ran goma ga wata da sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata da sha uku ga wata mufrad ɗin kenan shine jam'a jam'in shine jimara to shine dama wannan ya riga ya gabata tun a cikin kitabul ilm a cikin wannan littafi ma'ana baban da ke bayani game da halaccin yin fatawa akan abun hawa idan kana tafiya aka zare ka aka maka tambaya mas'ala ta addini kana kan abun hawa ba sai ka sauko ba kana kan abun hawa ya halatta ka bada amsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada fatawa wato akan abun hawansa kuma a wannan lokaci manzon Allah yana jamra dan wannan inda jamra ba yana nuna cewa ya banta da nan duk inda kake a matsayinka na masanin addini in aka maka tambaya sawa'an kana cikin tafiya ko kana kan abun hawa ko kana zaune to ya halatta ka ba da amsa shine anan malam ya shigo da hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a hajjinsa na bankwana ya tsaya a me wacce riwaya hadisi na karshe a cikin babin sai ya nuna mana cewa ala naqati shine yace waqafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala naqati kenan wannan jumla ta ala naqati an gane ko kalima ta alana ka ce sai ka aro ta wato ka kaddara ta a nan waƙafa anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam waƙafa ai ala rahilatihi fi hajjatil wada wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tsaya akan taguwarsa wato a hajjinsa ta bankwana wanda ƙarin bayani zai zo nan gaba game da hajjin bankwana domin hajji ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bankwana da sahabbansa wanda daga wannan hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai koma yin wata hajji ba bayan kwanuka da gamata ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwarsa don haka ake kiranta hajjatul wada saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar ma al'umma ta muminai wato wata haɗaɗɗiyar wasiya wanda wasiyar ta kunshi wato kamar ban kwana ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da al'umma dan a cikin galgadin da ya manzon Allah sai yake cewa takan iya yiwuwa bayan wannan hajji ba zan sake haduwa da ku ba to dan haka wato ta ci sunan hajjatul wada sai ce fa ja'alu yas'aluna labazin ja'ala fi'lun ne min af'ali shuru ma'ana sahabbai sai suka hadu suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rajulun wani mutum sai ya ce lam ash'ur ya ce ya rasulallahi ban ankara ba ko kuma ka ce ban tantance ba fa halaktu qabla an azba sai na aske kaina wato kafin na yanka hadayata lafazin lam ashkur an ciro shi ne daga ashkur shine suke cewa sha'urtu bi shay'i shu'uran na sani abu wato shine sani an gane ko don haka lafazin ashkur yana daukan kenan al'ilm shine a Hausa kamar ka ce ban ankara ba kawai sai nayi kaza an gane ko in ma akan mantuwa ko kuma akan rashin sani ko kuma ban tantance ba kawai sai na yi kaza kafin kaza kaga wannan yana nuna cewa ka san cewa abu kaza ana yin shi kafin abu kaza to amma kasancewar mantuwa ta sanya ka gabatar da wani akan wani ko kuma da kace ban an karraba kawai sai da na aikata kaza yana nuna cewa baka da masaniya game da wannan abu shine anan wani mutum yace lam ashkur yace ban tantance ba ya manzon Allah fa halaktu qabla an azba yace sai na aske kaina kafin na yanka hadaya yaya lamarin yake qala sai manzon Allah yace da shi izba yace je ka ka yanka hadayar taka wala haraj manzon Allah yace ba laifi akan ka fa jaa akhar sai wani na daban wato yazo fa qala sai yace lam ashkur ya ce ya rasulallahi ban an ba fana hartu kabla an armiya ya ce na soke hadaya ta kafin na yi jifa halar mi wala har mazan Allah ya ce je kaka yi jifan a yanzu mazan Allah ya ce ba laifi a kanka abdullahi ibn amr yake cewa fa masu ila yawma izina an shay'in quddima wala ukhira illa qala fa'al wala haraj yace a wannan yini ba a manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama tambaya game da wani abu da aka gabatar da shi akan wani ko aka jinkirtar da shi gabarin wani illa qalafa alwala haraj face sai manzon Allah ya faɗa ga wanda ya masa tambayar je ka kai ballahi a kanka mun gane wannan riwaya ko a wannan riwaya ta gaba Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda kamar yadda ya ba isa bin talha wato labarin cewa ya halarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan shi abdullahi ibn amr manzon Allah na hudu ba wato a ranar layya yawmun nahar wato shine ran goma ga watan zulhijja kenan faqama ilaihi rajul sai wani mutum ya tashi ya miƙe faqala sai ya ce kuntu ahasibu anna kaza qabla kaza ya ce na kasance ina zaton cewa abu kaza kafin kaza ake yin shi an gane ku don haka sai na yi kaza da kaza sannan wani ya tashi ya ce kuntu a hasibu anna kaza kabla kaza ya ce ya rasulallahi na kasance ina zaton cewa abu kaza na kasancewa gabanin abu kaza shine ya ce halaktu kabla an anhar wato na aske kaina kafin na soke hadayata na hartu qabla an armi wani yace na soke hadayata kafin na yi jifa wa ashiba hazalik da abin da yi kama da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yace da shi if'al wala haraja lahunna kullihin manzon Allah yace gaba ɗayan su yace aikata yace ba laifi a kanka fama su ila yau ma'izin an shay'in illa qala fa'al wala haram ba a masa tambaya ba game da wani abu da aka gabatar ko aka jinkirtar da shi kamar yadda ya gabata a waccan riwaya a ran nan face sai manzon Allah ya faɗa ga wanda ya masa tambaya aikata ban laifi a kanka a wannan hadisi na uku hanya ta uku isa bin dalha an gane ku wato yake cewa ya ji abdullahi ibn amr ibn al-as na fadar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya akan taguwarsa wannan shine fa'idar zawwa da wannan hanya ta uku domin lafazin ala naqatihi akan taguwarsa sai yake cewa taba'ahu ma'amar wato ma'amar ibn rashid al-azdi wato yama an gane ko wato ma'amar ibn rashid al-azdi wato ya masa mutaba'a kenan ya ma yawa shu'uba ibn al-hajjaj ya ma ibn jurayj an gane ko ya ma ibn jurayj kenan mutaba'ar riwayar wannan hadisi ko kuma ya ma salih kenan wannan mutaba'ar riwayar wannan hadisi daga al-Imam az-Zuhri akan cewa waqafa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wato ala naqatihi to dan haka kasancewar su waɗannan ayyuka na ranar goma ga wata kamar yadda bayani ya gabata ayyuka ne guda hudu wanda kuma ana buƙatar a zo da su ɗaya bayan ɗaya a taƙaice kenan a zo da su a jere farko iya abin da za a yi bayan an wayi gari a musdalifa idan aka zo mina farkon aiki shine jifa wanda kamar yadda bayani ya gabata jifa na ran goma ga wata na taƙaita ga babban rami wanda ake kira shi da aljamratul kubra wanda idan ka zo daga musdalifa ka zo nan mina za ka wuce rami na farko shine aljamratul sugra sannan idan kai gaba za ka iske na biyu shine aljamratul wusta za ka iske na uku wanda ya fi kusa da maka shine kenan aljamratul kubra to a ran goma ga wata shi kadai ne ake jifa da tsakuwa bakwai kamar yadda bayani ya gabata to idan ka zo wannan jifa shine farkon abin da za ka yi idan ka gama jifa aiki na biyu shine sai ka soke hadaya in ta sokewa ce raƙumi ko saniya ko ka yanka kenan in ta yankawa ce shine saniya ko rago wato ko dan akuya sannan bayan soke hadaya ko yanka ta aiki na uku wato shine aski ko saisaye ga namiji kenan idan mace ce ce kenan aiki na uku shine za ta haɗa gashin kanta gaba ɗaya sai a yanki gwargwadon anula aiki na hudu bayan kaya aski sai ka gangaro makka ka zo ka yi dawafu da ifada to menene matsayin jera waɗannan abubuwa guda hudu iya abinda jumhurin malamai suke kai jera su wato sunna ne ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato ba wajibi ba ne matsayin jera su kenan wato sunna ne tare da cewa daga cikin magabatan kwarai akwai waɗanda suka tafi akan cewa wajibi ne kamar sa'id ibn jubair da katada ibn di'ama da alhassan ibn ibn abi alhassan albasri da ibrahim ibn yazid an-nakhai da malama hanafiya duk da cewa wasu akwai rashin ingancin jingina musu fadar cewa sun tafi akan wajibci wanda suka tafi akan cewa wajibi ne a nan suka ce kasancewar faɗar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya ce ifa alwala haraj aikata ban laifi game da abin da ka jinkirta wanda kuma shi ya dace a ce ka gabatar da shi suka ce lafazin wala haraj yana nuna cewa Allah ya ɗauke ma zunubi kamar yadda manzan shi ya ba da labari amma na nuna cewa dole sai ka ba da fidiya wato sai ka yanka wata dabba in kana da hali ko ka yi azumi uku ko kuma ka ciyar da miskini shidda a sanadiyar sun kuyar da abin da jira shi ya dace ya zama wajibi suka ce a nan kenan lafazin wala haraji ba yana nuna cewa kwata-kwata babu fidiya a kan kamar yadda al'imamu malik allah ya ji kansa shi ma akan haka yake kamar yadda suka kafa hujja da wani hadisi da ga abdullahi dan abbas duk da cewa hadisi ne mawquf tare da cewa hadisi ne mawquf kuma bai inganta ba na fadarsa da yake cewa duk man qaddama nuskan ala nuskin fa alaihi dam duk wanda ya gabatar da wani aiki na hajji akan wani to na kan shi ba da fidiya aikin da ake bukatar a jera in ka sun kuyar da shi suka ce ya ce tuna kanka ba da fidiya amma hadisin bai inganta ba an gane ko hadisin kwata-kwata bai inganta ba don haka al'imamu shafi'i allah ya ji kansa da sauran malamai kamar yadda muka yi bayanin cewa jimhurin malamai akan haka suke jerawar sunna ne ba wajibi ba kenan a inda suka samu saɓani shin mutum amma gaba ɗayansu sun haɗe akan cewa duk wanda ya gabatar da wani aiki akan wani wannan yayi ba maganar ya saki illa kasancewar inda suka yi saɓani shin akwai fidiya fansa akan shi ko babu to shine waɗancan malamai irin su wato sa'id ibn jubair irin su qatada irin su ibrahim ibn yazid an-nakhai irin su hasan al-basri da malaman hanafiya suke ganin cewa wajibi ne sai ka bada wato fidiya sai ka ba da fidiya to don haka dai a takaice jirawar kenan kamar yadda muka yi bayani ba wajibi ba ne matsayin shi sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan sai suka ce to idan muka kalli wannan lafazi za mu fahimci cewa wannan fa ya taƙaita ga wanda ya yi akan mantuwa ko akan rashin sani domin ya ce lam ash'ur ya ce ban yi sani ba ya ce fahalaktu kabla an azuba ban yi sani ba ya rasulallahi kenan sai na aske kaina kafin na yanka hadayata kenan wanda ya nuna cewa bai yi sani ba kamar yadda bayani ya gabata a shi'ur ma'anarsa shine al'il kenan wannan akan rashin sani ne amma manzo Allah ya nuna masa cewa aikinsa yayi ya je ya aikata wannan kin wanda ya jinkirta ba laifi a kansa suka ce to wannan ya takaita ga wanda ya yi akan rashin sani ko wanda ya yi wato akan mantuwa domin ita ma mantuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala bai ya kama bawa da laifi rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana da fadarsa inna allaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alai kuma anan manzon Allah ya tabbatar musu cewa aikin su yayi to dan haka sai suka ce wanda ya yi da gangan suka ce dole sai ya saki an gane ko dole sai ya saki to maganar wanda ya yi da gangan shi ma ba maganar sakewa saboda babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna cewa wanda ya yi da gangan dole sai ya sake gaya wanda ya yi akan mantuwa da wanda ya yi akan rashin sani gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yayi a takaice dai in ka ce wanda yi da gangan dole sai ya sake kenan ka tahi akan cewa jirawar wajibi ce alhali jirawar ba wajibi ba ce matsayinsa sunna ne inda jirawar wajibi ne kamar yadda wasu suka tafi akan cewa to mutumin da ya yi safa da marwa kafin ya yi ɗawafi wannan babu saɓani dole sai mutum ya sake yin ɗawafi sannan ya yi safa da marwa saboda safa da marwa wato rukuni ne kuma yana biyar dawafi an gane ko safa da marwa na biyar dawafi yana da bambanci da waɗannan ayyuka babu al-khutbati ayyama mina قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن القطان قال حدثنا قبيل بن غزوان قال حدثنا إكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النهر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم, يوم حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت قال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسدي العتكي قال أخبرنا عمرو وابن دينار أنه قال سمعت جابر بن زيد أنه قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات تابعه ابن أيينة هو الهلالي المكي عن عمرو وابن دينار قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر هو العقدي قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر قال أتدرون أي يوم هذا قلت الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النهر قلنا بلى قال أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذو الحجة قلنا بلى قال أي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليست بالبلدة الحرام قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو آم سامع فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه هو محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى أتدرون أي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم فقال فإن هذا يوم حرام أفتدرون أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال بلد حرام أفتدرون أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال شهر حرام قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وقال هشام بن لغاز أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر بين الجمرات في الحجة التي حج بها وقال هذا يوم الحج الأكبر فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اشهد وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع wato wannan babi ne wanda ke bayani game da shar'anta mana yin khutba a kwanukan mina wannan babi kamar wato malam yana mai da martani ne ga malaman da suka tafi akan cewa babu wata khutba wato a ran goma ga wata wanda ran goma ga wata wato yana daga cikin kwanukan mina kamar yadda wasu malamai suka ce kwanukan mina kusan kwanuka hudu ne goma ga wata sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata ta yadda za ka gane haka kamar yadda malamai suka bambanta tsakanin al'ayyamul ma'alumat da al'ayyamul ma'adudat idan aka ce al'ayyamul ma'alumat shine suka ce goma ga wata sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata idan aka ce al'ayyamul ma'aludat sai ka fitar da ranar goma ga wata sai ka ɗauki sha ɗaya sha biyu sha uku tare da cewa akwai magana ta magabatan ƙwarai game da al'ayyamul ma'alumat su ne kwanuka goma na farkon zilhijja gaba ɗayansu ranar goma ga wata kamar yadda malam ya zo da waɗannan hadisai abinda suke tabbatar mana akwai huɗuba ta musamman wanda aka sunanta ma al'umma ta muminai har izuwa kiyama wanda kuma shugaba shi ke da nauyin wato ya ma jama'a wannan huɗuba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi shine anan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khababan nasa yawman nahar ya ma jama'a ba wato a ranar layya kaga wannan nasi ne a fili wanda yake tabbatarwa cewa ba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi sabani ga wasu malamai da suka tafi akan cewa ba ba bace ba domin ita ba rana arafa ake yin ta iya abinda manzon Allah ya wata wasiya ce haɗaɗɗiya ya gabatar ma al'umma to anan shi Abdullahi dan Abbas ya sarraha cewa ba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai cewa yi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khababa an-nas yawm an-nahr wato ya ma jama'a khutba wato a ranar layya wanda yawmun nahar wato shine ran goma ga watan zulhijja haka ake kiran shi da wannan suna wanda kasancewar su waɗannan kwanuka na haji kowane yini da sunan shi ran takwas ga watan zulhijja kamar yadda bayani ya gabata me ake kiran shi ana kiran shi da yawmut tarwiya yawmut tarwiya domin a wannan yini ne jama'a suke jidan ruwa su kai can mina su cika su ajiye saboda a wannan lokaci amina babu ruwa an gane ku sai aka ambace shi da yawmut tarwiya wanda bayani ya gabata na maganganun magabata akan sababin ambatan wannan yini magana mafi kusa domin an ciro shi ne daga arriyu ko ma'ana koshi da ruwa kenan ruwa suke shida su kai su cika kaya a can mina ran tara ga wata me ake kiran shi yawmu arafa goma ga wata yawmun nahar sha ɗaya ga wata shine yawmul qar ma'ana dole a nan a tabbata a nan mina domin aikin haji bai gama ba ran sha biyu ga wata shine yawmun nafril awwal kenan rana wadda take ta dawowa na farko ran sha biyu ga wata in ka ga dama da zaran kayi jifa kana iya komowar ka makka kamar yadda Allah ya ce faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alayhi ranar sha uku ga wata shine ake kiran shi da yawmun nafar tsani yawmun nafar tsani da waɗannan kwanuka kowane yini wato da sunan shi kenan yawmun tarwiya ran takwas ga wata tara ga wata yawmun arafa goma ga wata yawmun nahar sha ɗaya ga wata yawmun nafril awwal yawmun nafril awwal sha biyu ga wata wannan sha uku ga wata kenan an gane ku wannan kai sha ɗaya ga wata yawmul qar sha biyu ga wata yawmun nafril awwal sha uku ga wata kenan yawmun nafril thani to shine anan yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma jama'a khutba a ranar wato goma ga wata kenan ranar layya kamar yanda riwaya wadda za ta zo iya abinda ta nuna mana a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan huduba a nan mina wato tsakankanin jamarat kenan waɗannan ramuna da ake jifa faƙala sai manzon Allah ya faɗa a cikin hudubarsa ya ce ya ayyuhan nas ya ku jama'a ayyu yaumin haza manzon Allah ya ce wannan wani yini ne salo na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko ita ce ake kiranta kenan wato dariƙa hiwariya ma'ana ta canza miyau tambaya da ansa ba don komai ba saboda kasancewar iya abin da da ka san shi in aka maka tambaya aka baka amsa to wannan zai fi tabbata a cikin kwakwalwarka da tunaninka shine anan manzon Allah ya tambaye su ayyu yawmin hadha wannan wani yini ne ƙalu sai suka ci yawon haram suka ce ya rasulallah yini ne wanda yake ma'abucin alhurma ma'ana wanda yini ne wanda yana da girma a wajen ubangiji subhanahu wata'ala ƙala sai manzan Allah ya koma tambayar su karo na biyu sai ya ce ba ayyu baladin haza wannan wani gari ne ƙalu sai suka ce baladun hara gari ne wanda yake ma'abucin alfurma an gane ko ya ce inna ma umirtu an a'buda rabba hadhihi albaldati allati harramaha wa lahu kullu shay makka gari ne wanda yake mai alhurma kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya bata wannan alhurma shine suka ce baladun haram wato gari ne ma'abucin alhurma qala sai ya ce fa ayyu shahrin hadha wannan wani wata ne qalu sai suka ce shaharun haram wata ne wanda yake ma'abucin alhurma wanda ba a yaki a cikinsa an gane ko wata ne wanda Allah ya haramta yaki a cikinsa yas'alunaka an shahr al-haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah al-ayat qala sai manzon Allah ya ce to ku ji fa inna dima'akum lalle jinananku junanku da juna ku jama'a ta muminai wa amwalakum wato da dukiyoyinku wa a'rabakum da mutuncinku jami'i ne na irt alaikum haram manzon Allah ya ce haramun ne akan ku haramun ne akan ka ka zubar da jinin dan uwanka musulmi dole sai da dalilin da ya halitta maka shine in ma kisas hakanan dukiyar dan uwanka musulmi haramun ne ka ci sai ta hanya wadda take halattacciya wadda shari'a ta halatta in ma saye da sayarwa ko ya dau kyauta ya baka an gane ko ya baka ramci ko kuma wato ya baka sadaka shine sai ya ce wa a aradakum wato da mutuncin an gane sai dai in kazafi ya maka to wannan za a bulala san bulala tamanin domin yana nufin ya daudada mutuncinka manzan Allah ya ce alaikum haramun ya ce gaba ɗayan waɗannan abubuwa uku haramun ne a kanku ka hurmati yaumikum haza manzan Allah ya ce kamar alhurman wannan yini naku fi baladikum haza a wannan gari naku na makka fi shaharikum haza a cikin wannan wata naku kenan watan zulhijja fa'ada hamirara mazan Allah ya maimaita wannan kalima wato su da yawa yana cewa fa inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha mazan Allah yayi ta maimaitawa wanda al'adar sa fa duk irin abin da yake da matukar mahimmanci galibi manzon Allah yana maimaitawa kamar so uku an gane ku duk abin da aka maimaita ma so ɗaya so biyu so uku to za ka kiyayewa ba don komai ba ku dan jama'a su kiyaye wannan al'amari kuma a nuna musu abu ne mai girma mai matukar mahimmanci su kula da shi sun marafa a rasa kenan wannan na nuna mana wato bangaren sanya misali ka kawo abu da wanda yake makamancin shi ka hada su domin ka nuna musu girma abu ne sananni tabbatacce a wajensu watan zulhijja wata ne wanda yake mai alhurma ubangiji ta'ala ya haramta yaki a cikinsa don haka ko a jahiliya suna girmama wannan wata sannan kuma sun tabbata garin makka gari ne wanda yake mai alhurma kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi wannan alhurma kuma sun tabbata yinin ranar layya yini ne wanda yake ma'abucin alhurma to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya nuna musu alhurma ta mutuncin muminai da dukiyarsu da shinanansu manzon Allah sai ya masalta kenan alhurmar wato wannan wata da garin makka da wannan yini manzon Allah ya kamanta su da wato jinanan muminai da dukiyarsu da mutuncinsu an gane ko waɗannan abubuwa guda uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abubuwa ne wanda Allah ya wajabta mana kiyaye su jinin dan uwanka musulmi yana da alhurma yana da kima dukiyar dan uwanka musulmi tana da kima bai ya halatta ka taba dukiyar shi sai ta hanyar da Allah ya halatta maka haka nan mutuncin dan uwanka musulmi dole ka kiyaye abu ne wanda Allah ya wajabta mana ka kiyaye jininka kuma ka kiyaye na dan uwanka ka kiyaye dukiyarka ka kiyaye ta dan uwanka ka kiyaye mutuncinka ka kiyaye mutuncin dan uwanka shine anan wato Abdullahi dan Abbas ya ce kuma rafa ra'sahu sannan manzon Allah sai ya daga kansa zuwa ina sai mu ce ila sama manzon Allah ya daga kanshi zuwa sama saboda lafazin arrafu ba a amfani da shi duk in aka ce ya daga ka san daga sama ne aka yi kasa ba daga kasa bane ba aka yi kasa na'am shine faqala sai manzon Allah ya ce Allahumma hal ballagat yace ya ubangiji na shin na isar da sakonka Allahumma hal ballagat yace ya ubangiji na shin na isar da sakonka a nan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi amfani da wannan lafazi domin kasancewar isar da sako abu ne wanda Allah ya wajabta masa kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin to don haka a nan manzon Allah yake cewa Allahumma hal ballagtu Allahumma hal ballagtu yace ya ubangiji na shin na isar da sakonka shin na isar da sakonka me za mu fahimta a nan da ya ɗauka kansa shine ɗaukakar ubangiji subhanahu wa ta'ala akan al'arshinsa an gane ko daga kansa yana cewa Allahumma ya Allah hal ballagtu shin na isar da sakonka shin na isar da sakonka a wata riwaya manzon Allah sai da ya ringa nuna ya tsashi sama sai da ya ringa nuna ya tsashi sama wannan sai ka sanya shi a layin dalilai daga cikin sunna waɗanda suke tabbatar da ɗaukakar ubangiji subhanahu wata'ala akan al'arshin sa Abdullahi dan Abbas yake cewa fa wallazi nafsi biyadi yace na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta hannu kamar yadda ya siffanta kanshi da ita sifa ta hannaye guda biyu sai ce innaha lawsiyatuhu ila ummati lalle wannan fada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wallahi galgadi ne nashi wanda ya gabatar ma al'ummarsa har zuwa kiyama menene galgadin ishara da yi na innaha addamir kenan ya udu ila hadhihi lafza falyuballighi shahidu lagaiba manzon Allah yake cewa halartacce ya isar ma fakekke wanda yana nan aka yi to ya isar ma wanda bayyana an gane ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin wannan khutba kenan duk wanda ya halarta manzon Allah ya ce ya isar ma wanda bayyana don haka a nan za mu fa'idanci duk lokacin da ka ji wata karantarwa ta addini duk wanda bai zo wurin ba in ka gan shi to ka isar masa sakon abin da ya gabata in ka tabbata wannan abu kenan ya jahilce shi kamar yadda anan manzon Allah ya ce fal yuballigi shahidul ghaiba wato wanda yake halartacce wato ya isar ma wato wanda bayyana a wannan riwaya ta gaba shine sai yake cewa la tarji'u ba'di kuffara manzon Allah ya ce kada ku sake hukuma kafirai wato bayan wucewa ta hani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma mu'mini la tarji'u ba'di kuffara kar ku juya hannun agogo baya hukuma kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba wato junan ku ya ringa sarin wuyan juna manzon Allah ya ce kar ku koma haka alkufur a nan karka fahimci kafirci wanda yake babba mai fitar mutum daga cikin addini don ka sare wuyan ɗan uwanka in matukar ba halittawa ba ka yi to wannan baya fitar da kai daga cikin addini kisan kai babban laifi ne daga cikin manyan laifuka amma baya kafirtar da mutum don haka a nan malamai suka ce kufur ne duna kufur kafirci ne wanda bai kai babban kafirci ba wanda a hausa ake kiran shi butulci an gane ko don karkada wannan gaba ka ce to ai duk wanda ya sare ma dan uwansa kai to wannan ya zama kafiri tunda manzon Allah ya ce la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd don haka anan mutum baya kafirta sai dai in ya halatta in ka halatta to wannan mutum ya kafirta domin duk wanda ya halatta haram wannan ya kafirta amma in ka san laifi ne kai to wannan bai kafirtar da kai ba illa kasancewar ka zo da babban laifi in ka tuba Allah zai karɓi tubanka in kisan kai ne kai aka yi kisasi to wannan shine kankarar zunubinka Allah ba zai bincike ka da laifin kisan kai a gobe kiyama in kuma ka mutu baka tuba ba to wannan sai a maida al'amarin ka zuwa ga ubangiji subhanahu wataala in ya ga dama ya gafarta maka in ya ga dama ya azabtar da kai gwargwadon laifinka don haka a nan za mu fahimci cewa ashe yakar juna wane ya kashe wane ba aiki ba ne wani mumine aiki ne wanda yake na wanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala don haka ya ce la tarji'u ba adi ku fara kar ku koma kafirai wato bayana an gane ma'ana kar ku koma kuna aiki aiki irin na kafirai menene aikin su shine yadribu wa abukum riqaba ba junan ku ya ringa wato saran wuyan juna riqab jam'i ne na raqaba raqaba wato shine wuya kamar yadda Allah ke cewa fakku raqaba a wannan riwaya ta gaba Abdullahi dan Abbas yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakhubu bi arafat wato manzon Allah yana khuduba a nan arafa an gane ko ita wannan riwaya ta shi kenan manzon Allah yana khuduba a arafa to kasancewar arafa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi huduba ran goma ga wata manzon Allah yayi huduba wannan huduba wato ita ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a nan Mina kenan a nan tsakanin Jamarat wannan wadda Abdullahi dan Abbas a wannan riwaya ya rawaito huduba ce ta musamman ita ma a ranar arafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shine sai ya ce ta ba a hubnu uyaina wato ibnu uyaina ya ma shu'uba mutaba'ar wato riwayar wannan hadisi daga amr ibn dinar hadisi na gaba wato muhammad ibn sirin yake cewa abdurrahman ibn abi bakra ya bani labari daga mahaifinsa shine abu bakra shine nufai ibn al-harith as-saqafi Allah ya kara masa yadda sai muhammad ibn sirin yake cewa wa rajulun afdalu fi nafsi min abdurrahman yace humayl ibn abdurrahman mutumin da ya fi kima ya fi daraja a cikin zuciyata yace sama da shi abubakara yace shine humayl ibn abi abdurrahman alhimiri an gane ko domin shi humayl ibn abdurrahman alhimiri shi kan shi wato muhammad ibn sirin ya rawaito hadisin ta hanyar shi daga abubakar kenan muhammad ibn sirin yana da malamai guda biyu game da riwayar wannan hadisi malaminsa na farko shine kenan abdurrahman dan abubakar malaminsa na biyu shine humaid ibn abdurrahman alhimiri to anan sai ya ce wa rajulun afdalu fi nafsi min abdurrahman ya ce mutumin da a raina ya ce ya fi na fi son shi kenan na fi samun kwanciyar hankali game da lamarinsa a kan abdurrahman ya ce shi ne humaydi ibn abdurrahman alhimiyari an gane ku me yasa saboda shi abdurrahman ibn abi bakara an ce ya shiga harkoki wanda yake na shugabanci sabani ga shi humaydi ibn abdurrahman mutum ne wanda yake mai kyamar duniya duk wanda kaga ko ya karba harka ta shugabanci to akwai wani gulgudi na san duniya tare da shi mafi yawa don haka magabatan kwarai galibin su zaka ga duk abin da ya shahi cewa shiga gaba ne a naɗa ka a matsayin shugaba to guje masa suke kuma duk wanda ya guje ma wannan abu wato ya fi kima da martaba a wajen magabatan kwarai shine daga abubakar allah ya kara masa yadda ke cewa khababana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yawman nahar kaga shi ma anan abubakar ya tabbatar da cewa ba ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu a ranar wato layya manzon Allah sai ya ce a tadruna ayyu yawmin hadha shin kun san wani yini ne wannan kulna Allahu wa rasuluhu alam muka ce Allah da manzansa su ne mafi sani wannan na nuna mana wajaucin duk abin da aka tambaye ka in baka da masaniya game da shi to kai tsaye ka mai da sani zuwa ga Allah da manzansa in ya kasance kenan al'amur ne wanda yake a shar'i in kuma ya kasance al'amur ne wanda yake alkauni sai dai ka ce Allahu a'lam yanzu misali mutum ya tambaye ka yau ayi ruwa kaga baka ce ba Allahu wa rasuluhu ala sai dai ka ce Allahu ala yaushe kiyama za ta tabbata baka ce ba Allahu wa rasuluhu ala sai dai ka ce Allahu ala domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kan shi ba shi da masaniya game da lokacin da sauruwa zai sauka ko kuma yinin da alkiyama za ko kuma mu ce lokacin da alkiyama za ta tabbata to shine anan suka ce Allah da manzansa wato su ne mafi sani fasakata manzon Allah sai ya kyale hatta zananna annahu sayusamihi bi ghayrisi har muka yi zaton cewa da sannu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ambaci wannan yini da wani suna ba sunan da muka san shi ba mu iya abinda muka san ran goma ga wata kenan yawmun nahar qala sai manzon Allah ya ce alaysa yawmun nahar shin wannan yini ba yinin layya bane ba yau ma'anan kenan khabaru laysa ne kenan an shahi isim kinta kina ya za ka kaddara a laysa li yawmu yawman nahar shin wannan yini ba yini layya bane kulluna bala muka ce kwarai qala sai manzon Allah ya ce ayyu shahrin hadha wani wata ne wannan kulluna Allah wa rasuluhu alam muka ce Allah da manzonsa su ne mafi sani fasakata manzon Allah ya ja bakin su ya kyale suka ce hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi har muka yi zaton cewa zai ambace shi ba da sunan da muka san shi ba fa qala sai manzon Allah ya ce alaysa zulhijja shin wannan wata an gane ba watan zulhijja bane ba kenan nan zu anan zulhijja anan kenan wannan ismu laysa ne khabar kenan na laysa mahzuf ne alaysa zulhijja hadha shahr kenan hadha shahr mahzuf ne shine khabar wanda yake na laisa kulna bala muka ce kwarai qala sai yace ayu baladin haza wani gari ne wannan kulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzonsa sune mafi sani fasakata manzon Allah ya ja bakin sa ya kyale hatta zananna annahu sayusammihi bi ghairi ismi har muka yi zaton cewa da sannu zai ambace shi ba da sunan da muka san shi ba qala sai yace alaysat bil baldati al haram shin wannan gari ba gari ba ne ba wanda yake ma'abucin alhurma? kulina bala sai muka ce kwarai an gane ko an yi ta'anisinsa kamar yadda ubangiji ta'ala ya ta'anisinsa inna ma umirtu an a'buda rabba hadhihi albaldati allazi harramaha kulina bala muka ce kwarai qala sai yace fa inna dima'akum manzon Allah yace lalle jinananku wa amwalakum wato da dukiyoyinku an gane sabani ga riwayar da ta gabata akwai wa aradakum da mutuncinku sai ya ce alaikum haram maza Allah ya ce gaba ɗayan waɗannan abubuwa haramun ne a kanku kenan baya halatta junan ku ya zubar da jinin juna ko ya ci dukiyar juna sai ta hanyar da Allah ya halitta sai ya ce ka hurmati yaumikum hadha kamar alhurmar wannan yini naku fi shaharikum hadha a wannan gari naku fi baladikum hadha a wannan wato anan fi shaharikum hadha a wannan wata naku fi baladikum hadha a wannan gari naku manzo Allah ya ce ila yaumi talqauna rabbakum har zuwa yinin da za ku haɗu da ubangijinku yinin alkiyama baya halatta mumini ya zubar da jinin dan uwansa mumini baya halatta ya ci dukiyarsa baya halatta ya keta mutuncinsa sai da dalili sai manzon Allah ya ce haɗi zuwa kiyama kenan sai ya ce ala hal ballagut manzon Allah ya ce ku saurara shin na isar da saƙon ubangiji na qalu na'am suka ce kwarai suka ce ka isar kamar yadda Allah ya dora maka qala sai yace Allahumma shahad yace ya Allah ka shaida bayan ka sun tabbatar da cewa na isar da sakonka sabani a waccan riwaya an gane ko can me yake cewa Allahumma hal ballagt Allahumma hal ballagt nan sahabbai sai suka bada amsar cewa kwarai da gaske ka isar to don haka manzon Allah sai ya daga sai yake cewa Allahumma shahad Allahumma shahad yace ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida bayan ka sun tabbatar da cewa na isar da saƙonka falyu balligi shahidu laga'iba manzon Allah ya ce halartacce ya isar ma fakikke ma'ana duk wanda yake nan to ya isar ma wanda baya nan sai ce farubba muballagi manzon Allah ya ce da yawa wanda ake isar masa da labari aw'a min sami'in wato zai fi kiyaye wannan labari game da shi wanda ya ji da kunnansa so da yawa wanda ya kawo ma wanda ya kawo maka labari za ka fi shi kiyaye wannan labari kuma ka fi shi fahimtar abinda labarin ya kunsa za a ɗau lokaci shi kwata-kwata ya manta amma kai kana sani kuma ka fi shi fahimtar labarin wannan shine dalilin da wasu kan ce ba mamaki bayan wucewar magabata a samu wanda ya fi su fahimta an gane ko kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da lafazin rubba amma rubba asali a larabci ta ati littakalil ma'ana domin kankanta abu wani lokaci tana zawa domin yawaitawa amma ma'anarta a nan shine attakalil takan iya yiwuwa wanda za a isar masa da labari manzon Allah ya ce awu a kamar yadda yake wata riwaya cewa ya asa takan iya yiwuwa wanda za a isar masa da labari zai zamanto ya fi kiyayewa ya fi fahimta min sami'in game da shi wanda ya ji da kunnansa sai ya ce falatar ji'u ba adi kufara manzan Allah ya ce kar ku koma kafirai bayana ya diribu ba abu kuma rika ba ba wato junan ku ya ringa saran wuyan juna a riwa hadisi na gaba wato abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a nan mina fa'idar wannan riwaya kenan ta bayyana a ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan khutba sai ya ce amina manzon Allah ya ce a ta duruna ayyu yaumin haza shin kun san wannan wani yini ne qalu Allahu wa rasuluhu alam suka ce Allah da manzansa su ne mafi sani fa qala sai ya ce fa inna haza yaumun haram manzon Allah ya ce lalle wannan yini yini ne ma abucin alfurma a fa ta duruna ayyu baladin haza kun san wannan gari wani gari ne qalu Allahu wa rasuluhu alam suka ce Allah da manzansa su ne mafi sani kala sai manzan Allah ya ce ya ce baladun haram ya ce gari ne ma'abucin al'urma a fata na ayu shaharin haza shin kun san wani wata ne wannan qalu Allahu wa rasuluhu alam suka ce Allah da manzansa su ne mafi sani qala sai ya ce shaharun haramun wato wata ne ma'abucin al'urma qala sai manzan Allah ya ce fa inna Allaha harrama alaikum lalle ubangiji ta'ala ya haramta muku dima'akum wato zubar da jinananku ku jama'a ta muminai wa amwalakum da cin dukiyoyinku ta hanya haramtacciya wa aradakum da zubar da mutuncinku ka hurmati yaumikum haza kamal arhurma wannan yini naku fi shaharikum haza a wannan gari naku fi baladikum haza wannan fi shaharikum haza a wannan wata naku fi baladikum haza a wannan gari naku Hisham ibn Labaz yake cewa Nafi ya bani labari daga Abdullahi dan Umar waqafa an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yawm an-nahri bayna al-jamarat fil hajjati allati hajja biha bihadha hajja bihadha yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar goma ga wata an gane ko manzon Allah ya tsaya sai ya ce baina da jamara tsakanin wato ramuna waɗanda suke mina kina aljamra al'ula da alwusda da alkubra a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya kenan wannan yana bayyana yinin da kuma wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya sai ya ce fil hajjatin lati hajja a hajjinsa wadda yi sai ce bi haza kenan da wannan abin da ya faɗa masa fa inna dima'akum fa inna allaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum wa aradakum wa qala sai manzon Allah ya ce haza yawmul hajjil akbar ya ce wannan yini yini ne wanda yake na hajji wadda take mafi girma don haka kenan ake kiran ran goma ga wata yawmul hajjil akbar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ya ambace ta kuma haka Allah ya ambace ta a cikin alkur'ani wa azanun min Allah wa rasulihi ila nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu shine sai yake cewa fa bafiqa an sallallahu alaihi wa sallama ya kudu manzon Allah sai ya hadu na fada kenan bayan ya ma sahabbai tambaya a wancan hadisi da ya gabata da ya ce musu ala hal ballagtu ya ce ku saurara shin na isar da sakon ubangiji na gare ku suka ce kwarai shine a nan ya ce fafafikan na biyu sallallahu alaihi wasallama ya kudu fafika fi'ila ne daga cikin afalu shiro kamar yadda bayani ya gabata kamar yadda can Allah yake cewa fafika mashan bisuki wal a'naq an gane ko da can wa fafika yakhsifani alaihima min warqil janna shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya haɗu yana faɗa Allahumma shahad ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida bayinka sun tabbatar da cewa na isar musu da sakonka wa wadda annasa manzon Allah ya ma jama'a ban kwana an gane ku a cikin hudubarsa manzon Allah ya ce musu kaza sai ya ce takan iya yiwuwa bayan wannan haduwa ba zan haɗu da ku ba faƙalu sai sahabbai suka ci gaba da faɗa ga wannan hajji suke kiranta da hajjatul wada suke cewa hazihi hajjatul wada wannan hajji hajji ce wadda take ta bankwana saboda da yawa daga cikin sahabbai a wannan lokaci sun fahimci cewa ƙarshen rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta gabato domin duk iya abin da Allah ya dora masa na sako manzon Allah ya riga ya isa don haka wannan na mana isharar cewa addinin Allah addini ne cikakke duk abin da Allah ya dora ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama nauyi to ya riga ya isar kuma fiyayyin al'umma sun shaida sun tabbatar da cewa sakon da ubangiji ta'ala ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ya isar kenan namu kawai ya rage shine aiki kamar yadda ibn mas'ud yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu ku bi abin da aka shar'anta mu kar ku kagi wani abu tuntuni an isar muku duk abin da zai kusantar da ku da ubangiji subhanahu wata'ala tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar ma jama'a ya bayyana nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك